ko akwai naro waɗannan suka haɗu suka samar da duk abin da suke gudana a duniya to ubangiji subhanahu wataala daga cikin hawa iska wato ya ya a cikin tsarinsa idan zafi ya tashi to akwai tiriri wannan tiririn shi Allah yake mayarwa subhanahu wataala hadiri to akwai iskar da ya shirya ita ce za ta dinga ɗaukan tiriri daga duniya tamu ta ƙasa kogi ne kududdufi ne ko da ma abin da Allah duk iso in lokacin da za a yi ruwan ya zai zama za a samu wannan tiririn sai iskar ta ɗauki tiririn in ta ɗauki tiririn akwai daidai nisa da Allah yake nufin hadiri ya kai to sai ya samar da wata iskar daidai nan ta zama kamar karan gado misali wannan iskar in ta ɗauki tiririn kan wannan za ta ɗora shi ne laƙumin da zai ɗau lafcinta to sannan ubangiji subhanahu wataala ya samar da iskar da ita kuma za ta saƙa kamar yadda zuma take saƙa akwai iskar da za ta saƙa wannan tururin ga baki ɗaya ka gan shi kamar saƙar zuma sannan wannan saƙar in an gama akwai iskar da kuma za ta yi ɗuri sannan ruwan ya cika idan ruwan ya cika akwai iskar da za ta tura shi wanda daga nesa za ka dinga ca kai alamar garin nan da zafi akwai hadiri can ka ɗaga gaban ka ɗaga kanka gabar sai ka ce ga wani alama hadiri can ƙasa ike to ita za ta dinga turo shi har izo garinku da kuma nahiyarku to in ya zo idan yana son a yi ruwan wata iskar zai sa ita kuma ta dinga matsa shi shi ne ke ta fatarar wadaka ya faru da min hilali sai ga ruwan yana fita daga cikin wannan sakar to haka ubangiji yake nufi sannan in aka yi wannan ruwan ya sauko ƙasa to ita kuma ƙasar tsara ta iya da za ta karɓi ruwan ta kasko ta fashi kuma ta fito da tsoro nan ma ihtazat warabat wa ambatar min kulli shay to Allah ce duba wannan abu wannan abin duk da aka yi in ya fito a cikin wannan abincin akwai mai ɗabi'ar sanyi akwai mai ɗabi'ar zafi akwai mai ruɗuba akwai mai yubusa daidai da kwaɓin da ya a jikinka ya tsara shi ne don ka zama wayayye ka zama mai basira wajen abincin da zaka ci saboda haka wajen rashin cin abinci mai kyau ba talauci ba ne jahilci ne duk talaucin mutum Allah a tsarin da zai samu abincin daidai da jikinsa abin da kawai ake damun mutane jahilci so da ka duk kuɗin mutum bai isa ya ci abincin da ya dace da jikinsa ba muddar ba shi da ilimi sai dai ta kwaɓa yana cin abin da ba shi ake da bukata ba da yawa za ka tarar da mutum wani lokacin ba shi lafiya a jina surutai sai ga ana cewa a zo a yi masa rukuya taɓin hankali ne in ka ka bibiya sai ka tarar akwai wani sinadarin abincin da a jikinsa babu da za a ba shi wannan ya ci zai daina wannan surutar to shi ne yasa na ce gara in yi ƙarin bayani daga wannan baridon ya bi sun ɗin da yake faɗa ɗabi'ar jikinmu ce haka Allah ya tsara abincin daidai da buƙatun jikinmu subhanahu wa ta'ala shi yasa da yawa in yi magana ya magana sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wanda ni'imin ubangijin kuke karyatawa ne ko mutane da aljanu to yasa duk wanda ya karanta ayar sai ya ce la bi shay'in minna ama'ika rabbana nukazzibu walakal hamdu Allah ba wata ni'imarka da muke karyatawa godiya ta tabbata gare ka sai ya ce baridun ya bisu ina ɗabi'ar sanyi da kuma ta bushe sannan ƙabilun mai jimkewa ne mai kamewa ne amma me yake kamewa sai ce yi musiku idalakal baɗi ne yana maganin ɓacin ciki in ciki ya warware mutum yana ta tsuguno yana gudun dawa shikenan yana cinsa shikenan sai ya rike wannan azubdu shi kuma zubda shi ne kamar kumfa amma na nono in ka samu kindirmo ka tace shi ka tace ka ɗebi wannan diddigar turgubar to ita ce take zama zubt kuma da irin malaka ɗin nan wannan ta kan da malaka in ka haɗa su su suke zama zubt an san malaka ko ita ce ta kan nono ka gan shi wata fata fata nan da ake kare ta malakar jauro wato shi za shi nuna amma kuma ba zai samu sayar masa da duk da nashi ne sai dai a je a sayar ya fi ƙarfinsa sai za ke ca malaka to an haɗa su to sai ya ce wannan in ka haɗa shi harun yana ɗabi'ar zafi raɗabin kuma yana da ɗabi'ar wato yana da ɗabi'a kuma ta ɗaita sannan kuma sai sake ca ya bi sun dai kuma akwai wannan a tare da shi mulayyinun mai kuma tausasa jiki ne da ɗabi'a ta ɗan adam da za jumi'a ma'a sukari amma in aka haɗa shi da sukari wahu liba alaihi labanul bakari sannan kuma aka haɗa shi da kuma wani nonon daban wanda yake shi kuma ba mai wannan ba aka haɗa da sukari wa shuriba min tahti dar'i aka sha shi a ƙarƙashin wato hantsa ko kuma daga tatoshi da ɗuminsa aka haɗa da wancan da sukari da kuma madarar in Allah da aka sha sai ce za da fi jauharin dimag sai ya ƙara jauharin ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwar ɗan adam wacce take ta goshi ɗin nan ita ce mai aiki mai basira mai fahimta wadda ita ce take sa mutum ya ɗau matsayi akan duk abin da zai yi ko ya yi ko ya bari ko kirki ko rashin kirki da makamantansu da ilimi da duk abin da za a yi dimag ɗin mutum shine yake da wannan to shi yasa ubangiji yake cewa falyan da unadiya sana da uzabaniya a kalla la tuɗi wa sujudu wa qatarib a can farko farkon yana maganar la nasfa'an sai ce bin nasiya nasiyar ita a jikinta wannan dimag ɗin yake su ce nasiyatin kazibatin khadi'a makaryaciya wacce take kuskure takadirin duk da ta bisa kuskure ta yi dan bata gane Allah bata gane manzon Allah ba sallallahu sallama to shi shan wannan malaka da turguba ta nono ta sama wannan kumfan a kuma hada shi da sukari tare da madara danyar madara wacce take bata riga ta sha iska ba to yana ƙara dimag din mutum wannan kwakwalwa ta mutum ta kamfece ta haske ta ƙara aiki ta ƙara fahimtar abubuwa ta zama raɗau sannan wal basari kuma tana ƙara gani na mutum in mutum yana yawan shan wannan sannan wallan yana ɗabi'atal ya bisa duk wata ɗabi'a ta bushe da take jikin ɗan adam za ga leɓe na bushewa fata jikin mutum tana bushewa yana yin kaushi to yin wannan yakan yakan tausasa ta in ruwa ya zuba jikin mutum sai ga yana darewa kamar ya shafa mai sannan wa azhabal jarba yana kuma tafi da wannan aljar shine kazuwa da kuma ƙuraje da suke damun fata sannan wal gubarar lazi ya zaharu fil badani da kuma jikin mutum kaga yana wani kwarkwashi kwarkwashi kullum mutum zai gan shi ya busu busu ko ya yi wanka an jima sai ga shi ya fita daban haka ba kyan gani to fata ta kan zama in tana da larura tana wannan to idan ka za a dinga shan wannan wato zub din da sukari tare da madara ko shi ga mutum sai kama daga wanka ya fito sai gan shi kwasai-kwasai dan shi fiki da shi haka sannan waƙaɗa al'ilala saudawiya sannan dukkan illoli na amai na kumallo duk sai dinga yanyanke su mutum ba zai fiye kamuwa da cututtuka irin na amai ba to shi kuma aikinsa kenan sai ce a samun shi kuma man shanu a harru mina zabdi shi kuma ya fi zub da zafi shi kuma wa'ai basu kuma ya fi ta bushi don haka yana da zafi yana da yubusa shi kuma don haka in ana amfani da shi watakila wannan abin in an ka yawaita zai samar da matsala sai ce fa'iza nugisa amma idan aka sirka shi zala yi busu wannan bushin sai ya gushe ana iya sirka man shanu sannan sai in aka sirka shi kana amfa'a mina zubdi ya fi wannan zubdar amfani fi ma zakarna cikin abin da muka ambata shine fece kwakwalwa ta kyau ta tangarangan da ƙara tangarangan da ƙara gani da kuma tausasa wato fata ta jikin mutum da maganin ƙwaraje da maganin ƙazuwa da kuma maganin birtintin na jikin mutum da kuma wato kaushi-kaushi da kwarkwashi da kuma maganin wato cututtukan amai to in ka samu man shanu ka sirka shi ya fi wancan amfani wa huwa asahu ma da kalal jawfa kuma duk abin da dan adam zai sa a cikin sa yace wannan ya fi shi lafiya wa ablaga min jami'il adwiya duk wani magani da kake ji ba mai shiga jikin dan adam ya ratsa shi fiye da wannan sai ce wallahu a'lamu Allah shine masani to sai yace mana sifatu tangis ta inda ake sirkawar to zai gaya maka sai ce an yi ja'ala samna an yi ja'ala samnu ko yi ja'ala ala samni misluhu min alma a samu man sai a samu wani ruwa wanda zai daidai da shi da za a da za a ce in an an toya shi yawansa zai zama cikin kofi to kafin ka toya shi in ka kiyasta haka to sai ka samu kama kofi guda na ruwa daidai da shi da in aka toya shi zai dawo haka sai a zuba idan aka sai ce ya gula ala narin layyana sai kuma a tafasa shi akan wuta wacce take kankanuwa wato mai kaɗan mai ci kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan wacce za ta dafa shi haɗu ba tare da ya ƙone ba tun aka ɗora shi ƙas wuta tana ci tana ci tana ci irin da za a ga mata da yawa wani abin za su dafa shi mai kyau sai sa masa itace ƙwaya ɗaya tak ana bin sa a hankali a hankali a hankali wuta tana ci yana da huwa yana da huwa to in aka yi haka sai ce hatta ya zahaba jami'ul ma'i sai ruwan ya ƙone sun haɗu da ruwan ya ƙone to sai ka ga mai a wannan lokacin shine sirka shine sirka man shanu yace to duk abin da zaka sha in ka zo ka ɗauke shi kofi guda ka sha ka sha ka sha ka sha ce yafi kowane magani amfani duk abin da ya shiga cikin ka ba wanda ya kai wannan lafiya kuma ba magani mai saurin ratsa mutum ya shiga jikinsa kamar wannan to shine yace haka ake wai buƙas samanu wa yuharrak sai no sai man ya zama shine zai saura tafasasshensa kawai sai kuma a juya shi a motsa shine a sha shine wanda dattawa za ga suna wa kananan yara da an ce yaro yana da wata matsala sai a ce a barara kaman shanu da an sa shi aka zuba masa ruwa shikenan sai bararraka kaga wannan da ruwa a haɗe bararrakawa ce ba toyawa ba ce in ba ruwa shine ake toya shi wanda hausan mutanen yanzu da yake kusan duk an ɓata ta sai a ce wai ana soya man shanu ko ake soya man shanu toya shi ake ba soyawa ba eh fasalin fil luhumi to wannan ya wannan fasalin da muka ƙara magana ya magama magana ne akan dangin nono ya faɗi nonon cinkiya da na akuya da na saniya da na raƙumi yace shi ya fi kowane nono amfani sannan ya fitar da nonon da kowanne ya fi amfani to sai sinadaran da ake samu daga nono irin su zub da ɗin nan irin su samnu su kuma i magana da kuma dangin nona dangane da shansa ya faɗi yadda madara take ya faɗi yadda kaɗaɗɗen nono ike faɗi yadda kindirmo ike sannan yanzu ya ƙare da maganar sinadaran da ake samarwa daga nono irin su ciko su daƙashi da ake yi da makamantansu to sai kuma yanzu ya shiga cikin maganar nama nama shi kuma sai ce fasalin fillohon wannan fasalin magana akan sha'anin nama wanda ba shi ke ta ba a sha namomi luhum wato nama kenan dangogin nama sai ce wa lahamud da'ani ajwaduha naman tinkiya shine mafi kyan nama shi kuma na tinkiyar wa ajwaduhu lahamul kabshi a cikin naman dangin tinkiya da Allah ke cewa minar da'ani sunaini tinkiya biyu ce akwai tinkiya akwai akwai rago to shi sai ce ajwaduhu lahamul kabshi wanda ifi kyau kuma a naman tinkiyar shine na rago kuma ragon alhauliyu wanda ya cika shekara shi za ga shari'a ta ce in za a yi layya rago ake so kuma wanda ya shekara to anan za ka gane shari'ar musulunci inna hadal qur'ani hadi lillati hiya aqwam duk abin da musulunci zai faɗa to ka je duk duniya su je su gama binciken sai ka ga yafi rago shekararre shi aka fi so saboda ya fi kyan nama kuma ya fi lafiya sai ce harun raɗabun yana da ɗabi'ar zafi kuma da danshi iza shuriba maraƙuhu ma'asamani idan aka sha romansa tare da man shanu aka yi maka dabge na naman rago aka yi samu maka romansa kamar na sha aka haɗa shi da man shanu ka samu kofi ka dinga shansa kamar shayi to shi kenan wa'ukila lahamuhu aka sha roman kuma aka zo aka ci naman layyana jami'al mafasili duk gaɓoɓin mutum da suke ciwo suke kakkamewa mutum yana tashi da ketar duk sai su saki kawai wal uruk duk wata jijiya ta jikin mutum da ta ƙage ko ya ɗan samu wata larura jijiyoyinsa suka ƙaƙƙage baya iya tafiya ya soma ɗan gyasawa da makamantan irin wannan duk sai su saki wal a'adha da kuma dukkan gaɓoɓi wa da filquwa kuma sai ga mutum ya zama kakkarfa bayan da ya zama makarere haka makarere makarere yake tafiya sai gan shi yana taka kasa dip dip dip dip to ya samu wannan kaga ko kaka ake samu ake dan tabawa ba kullum ba dan akai akai sai ga mutum ya watsake eh sai ce lahamul ma'izi naman akuya baridun radabun shi na ɗabi'ar sanyi da kuma danshi bin nisbati ila lahamid da'ani amma aka danganta shi da naman sani ta tinkiya ya shiddul badana yana ƙarfafa jiki shi naman akuya waya suluhu akaluhu fi saifi shi kuma cin naman akuya ya fi dacewa zamanin zafi zamanin zafi ana son a ci naman akuya kuma sai ce lahamul bakari baridun ya bisu shi kuma naman saniya baridun mai ɗabi'ar sanyi ne ya bisun da ɗabi'ar bushe bin nusubati ila lahamil da'ani dangane da in aka kwatanta shi da naman akwai a sani tinkiya sai ce saƙilun ko mai nauyi ne a uwar hanji radiyun ko marar cikakken amfani yuhijul ilala saudawiya yana tada amai yana tada kumallo yana motsa cutar kumallo ta ce daf udarrihi an yuɗi bahal kasir shine maganin cutarsa shi naman naman saniya to a dafa shi sosai idahu sannan a haɗa shi da alfulfulu wato citta cittar kuma wacce take mai kwaya irin mai kwamsan nan to ita ake samu in za a dafa naman naman naman saniya a dafa shi idahu sosai iji wuta amma a zuba masa citta ma mai kwaya mata kuma su suka san inda za su haɗa sannan wai shirabu maraƙuhu ma al'asali romansa kuma ai sai haɗa shi da zuma sai a sha to shi ke nan inna huhi na izin la ya durru a wani lokacin ba zai cutatar ba kaga shi lafiya sai an yi tattalin ta kenan ana ta dan haɗa to shi yasa za ga a wancan lokacin sai ka ta ganin abun mamakin su kaga mutum yayi tafiya daga nan zuwa Sokoto a ƙasa ba wani abu kuma za ka ga ana ta abubuwa gashi nan manya-manya so da an san tsarin cin abinci yanzu lokacin da aka yi gazwatul ahzab a madina lokacin da maza suna can gurin fafatawa aka bar mata aka yi musu dan guri haka a cikin gari wani bai hude sai ya hauro ya shigo inda mata suke sai suka kira hassan da dan sabit radiyallahu anhu suka gaya masa sai ce ni mawaki ne ba mayaki ba ne sai safiya ammar manzan Allah sallama yar uwar mahaifin annaba sai safiyatu binta abdul muttalib radiyallahu anha a lokacin ta wuce shekara tamanin sai ta ɗauki dagi irin nasaran ƙasa duka ɗaya ta yau behudan nan ko shura bai ba kai daga kallon ya sama da shekara tamanin mace ta yawa namiji ƙwaƙwara duka ɗaya bai motsa ba ka san suna da tsarin yadda suke tafi da rayuwarsu kula ake yin da lafiya haka za ka ga ana yin wannan tafiye-tafiyen da suka yi ce ko zamanin su shehu usman rahimahullah irin abubuwan da suka dinga kai in ka kalle shi daman ka san wato ragon jiki ba zai iya wannan ba shi zan zama mutum ya kwan bakwai bai bacci ba zai gan shi a dawano a daure da ba komai a jikinsa amma shi sai ka ji mutum ya kwana da kwanaki a tafe ana ta kaza ana ta kaza ana ta kaza saboda wani abinci in suka ci ya sai ya kai kwana talatin aikinsa a jikin mutum ko fiye da haka a gani dan akwai wanda ake gaya min a nan kano idan yana so zai zauna ya wani wurdinsa shi yake shiga kicin ɗinsa ya dan har haɗa kayan abincin ya ba kufin idan ya yi masa wannan sai kwan goma sha biyu bai ci komai ba kwana goma sha biyu cir da dai a dan samu dan lokaci a samu dan kofin ruwa kaɗan haka bai fi cokali biyu ko bai dan kwarba ta abin da yake so saboda an san abin da za a tsara jikin ya daidai wani gace cin abinci barkatai za ka yi shi haka za a yi ta yi da mutum ya dan zazzabi sai ya masa ƙarin ruwa shi za ka yi zaki ta ƙarin ruwa a asibiti saboda ba lafiya ba komai a jikin mutane ba sun yadda abinci yake ba kuma mutane suna da awar wayewa ita kuma majalisar ɗinkin duniya da yan kan zaginta sai su za su wayar da kanmu amma ba sa koya mana wannan so da ba ƙaunar mu suke ba sai ce lahamul ibli naman raƙumi shi kuma baridun ya bisun shi ko mai ɗabi'ar sanyi ce da ta bushe wa baƙin lahami kalhu mai sai da radiyatu min nisbati ila lahamil an'ami yace saunan nama kuma wato kamar naman farauta duk da ake farauto dabbobi na dawa sai ce radiyatun wato ba mai amfani ne a jiki mai yawa ba bin nisbati ila lahamil an'ami amma da sharadi in ka gwama amfaninsa da amfanin dabbobin ni'ima wanda Allah ya faɗa samaniyatu azwaj din nan dangi wato dangi takwas aure takwas min ad-da'ani sunaini a dangin tinkiya guda biyu da tinkiya da rago min al-ma'azi sunaini a bangin akuya ita ma akuya da kuma tanari ko dan akuya sannan min al-bakari sunaini a dangin saniya ita ma biyu da saniya da sa sannan minal iblis ne ne bangaren raƙumi da raƙumi da taguwa wanda su ne ubangiji ya gaya mana wanda ya halitta mana samaniya ta zuwa to in ka kwatanta naman su da naman dabbobin duk da ake farauta to naman su ya fi na sauran dabbobin farauta lafiya wa gairihi da waninsa sa bin nisbi ta lalahamil an'ami sai ce lahamu ɗairi naman tsuntsu kuma a hafu min lahumil an'ami wa gairihi shi kuma naman tsuntsu ya fi rashin nauyi a uwar hanji daga dukkan naman dabbobi na ni'ima ɗin da saniyar da tinkiyar da akuyar da raƙumin gaba ɗaya naman tsuntsu ya fi ya fi rashin nauyi a cikin uwar hanji ya fi kuma na farautar ma ga baki ɗaya kaga su ne kamar su kaji kenan kamar su yan shila da makamantan irin waɗannan lahamu samaki shi kuma naman kifi baridon mai ɗabi'ar sanyi ne a jiwaduhu a ɗariyu mafi kyan kifi shine ɗanyensa a samu ɗanye iza ɗubika bila ashiya ilhara amma a dafa shi da abubuwa masu ɗabi'ar zafi kamar su masoro kamar su citta mai ƙwaya ɗin nan kamar irin su ƙaramful shine kanumfari na kaɗan har haɗa aka dafa shi ya zama ya je ɗan yaji yajin nan to sai a zo a ci ya ce to naman kifi in aka yi masa wannan ya fi amfani ga jikin ɗan adam wanda kwanakin baya sai ce ita dala to sai daidaita yana ɗabi'ar sanyi sai tayar maka da wannan amma aka yi masa wannan sai mai da shi daidai ba wani abu da zai cutar da jikinka kuma suna cewa yanzu kwanakin ba sun yi taro a ƙasashe na duniya wajen harkar abinci sai suka gano cewa naman kifi yana da kyau a ce a duk kwana goma sha hudu ɗa namiji ya ci kifi sau ɗaya duk mace a cikin kwana talatin ta ci kifi sau ɗaya in ana wannan za a yi lafiya za a yi lafiya to kafin na ci gaba a nan wato a tsari na abinci in za a ci barin karasa dai sai ce albairu shi kuma kwai abu guda biyu ne a cikinsa akwai zulaluhu zulal shi ne ruwan wannan wannan an dafa shi sai ga zawo fari fat in ko fasa shi aka ce ga ruwa mai gare-gare shine zulal sai ce shi kuma baridun raɗabun yana ɗabi'ar sanyi da kuma danshi saboda haka wannan farin na cikin kwai duk inda aka ƙone muddar baka zuba ruwa ko wani abu baka samo shi da sharaɗin kada wannan ɗorawar ita taɓa jikin mutum kana zuba mutum zai ji sanyi shikenan wuta ta mutu ba za ta taɓa tasiri a jikin mutum ba mutane dan ba su sani bane da an kone sai su kawo ruwa su zuba mutum to ko ka zuba wannan ruwan kwan ba zai ba amma muddar aka samu kunan wuta ko mun yawansa aka yi maza aka samu kwai aka fasa aka cire farin jan aka ɗebi ruwan farin duk aka kwakwara mutum ya dausace ta kenan ya gama da sharrinta shi za ce zulaluhu baridun radabun yana ɗabi'ar sanyi kuma sannan mai danshi ne wasu furatuhu shi kuma kwanduwa wanda wani bangare suke cewa gwaiduwa haratun raɗaba tana da ɗabi'ar zafi kuma da danshi shi yasa ita kuma in ka sake wajen sa maganin ta taɓa to za ta rura wutar kuma sai ya ce shi kwai la yaslihu al-aklu minhu illa sufratuhu yace bai wato baya inganta ci sai wannan kwanduwar shine magani a ci wa amma zulalu faradiyun amma shi wannan farin ya ce radiyun ba shi da amfani a jiki sosai wa iza ɗabi sufuratuhu idan aka dafa ita wannan kwanduwa bisama ne wato a toya ko a soya ta in an haɗa ta da man shanu wa sukar in an tashi sai a nemo man shanu shi ne maimakon man gyada shi za a toya ya toyu ya tafasa to sai a kada kwan wannan kwanduwar kadai ita za a kada sai a kadan sukari a zuba naka kadan sukari aka zuba to sai a tafa sai a toya in aka toya to sai mutum ya ci shi ne ce bai sama ne wasu sukar shi kuma amfanin wannan zadat filmani ɗa namiji da yake ta faman shan shan kunun zaki da burodi namiji dama zai kare lafiya ba yana ta cin abincin da ba mai ma'ana ba dama sai su ta sai ana rigima da iyali yace to muddar zai zai dinga hada wannan yana ci to Allah zai ba shi ruwan mani da yawa sannan walbasari kuma zai samu karfin gani shi kuma shi kwai aka samu kwandowa aka hada da dan sukari da kuma man shanu aka toya aka ci ga maganin sa shi kuma kaga ba sai an je ana ta wani yana ta tallace tallace a rediyo muna da maganin kaza kaza mutane su ta faman wahala ana kwakkoya to saboda kawai nan bayan Allah suka fito da abin gaba daya wallahu alam to abin da nace zan dan yi magana akai dangane da tsarin abinci din nan da shehu yake ta gaya mana kaza a habbu kaza kaza kaza alyanu to masu iya cin abinci malamai suka ce in kana so ka ga yadda ake cin abinci to sai ka karanta suratul waqi'a za ga yadda Allah ya faɗi ƙwararru wanda suka fi kowa su ne 'yan aljanna hatta a ɗabaka aljanna ga tsarin cin abinci sai ce wa faki hatin mimma ya ta hayyaruna sannan wa lahami ɗaya mimma ya ta lokacin za a ci abinci to 'ya'yan itatuwa da kayan marmari sai ake fara ci ba irin namu ne yanzu ba sai an gama cin komai sai a ce bari kuma a sha 'ya'yan itatuwa to ubangiji ce su 'yan aljanna duk inda ake wayewa da abin mai lafiya da tsari to aljanna ita ce ƙarshe sai ce to ga yadda suke cin abincinsu to masana suka ce tun da ubangiji ya faɗi cewa zubin aljanna haka ike to nan duniya dole ne zaka ci abincin kana son ka zauna lafiya in akwai ayan itatuwa shi zaka fara ci in ka ci sannan kuma ka zo akwai nama ka cin akwai wanda yake bayar da shi yasa za ga mai ta'alimi yana cewa in ka zo cin abinci taqaddimul al'afa zaka gabatar da mafi taushi wanda ifa dan mai mai haka wanda in ka dan ci shi kaɗan zai fi amfani a jikinka to saboda ka in ka zo cin mai sosuwa wannan zai cike maka ciki da ka zo cin mai sosuwa kaɗan zaka ci sai ka ji ka koshi shikenan to in an tashi abinci haka ake masa wanda dai yace maka ya fi sauki a uwar hanji ba shi da nauyi to in ka zo cin abinci shi ake fara gabatarwa sannan daga bayan akwai wanda ya fi shi nauyin kuma sai a saka duk da dai ba a fi son haɗa abinci mai ɗabi'u iri daban-daban ba annabar sun baya ɗaukan sakilon da hafifun ya haɗa uwar hanji da mai saurin narkiya da mai wahalar narkiya haɗa su lokaci ɗaya duk sai ta rikice dan aba ce mai saukin rikicewa kuma ba abu mai haɗari a jikin ɗan adam irin ta ita ce take haifar masa da larurai nan da nan to dan haka ake kaffa kaffa da ita wajen zuba mata abubuwan da za a zuba mata dole ne sai mun kula da wannan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lajmi'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalam
ya cewa tambayarsa shine dangane da faɗin sheik abdullahi wacce yake cewa naman saniya cuta ne gashi kuma allah ya halatta gashi kuma allah ya halatta shin allah zai halarci abin da zai zama cuta ga ɗan adam
assalamu alaikum ai ba cewa ya cuta kai tsaye ba ya gaya maka yadda ake amfani a ɗabi'ar da Allah ya halicci abin a kai iliminka ake nema yadda za ka aiwatar ya amfane ka daman babu abu mai cuta ga ɗan adam irin jahilci maganar Allah ya halicci wani abu mai cuta ga ɗan adam Allah bai yi ba duk abin da Allah ya halitta to akwai wata manufa a ciki ai ba adu sun mu tiryaqul li ba'd an san tiryak ko laraba suna kiran abu tiryak tiryak shine maganin dafi to dafi shi ke maganin dafi suraka in Allah ya yi wani abu ko da ka gan shi a zahiri yanzu ka ga dafin miciji me yake yi eh ai in ya shiga jikin mutum me yake haifar masa kashe shi yake kaga Allah ne halacce shi amma in ya taho ta kai tsaye ta nan gurin cutar mutum zai amma kana da ilimi kuma wannan dafin shine maganin wani dafin idan larura ta samu mutum wannan dafin mucijin za a sa masa kuma ya fidda wani dafa da wannan su masana ne sun san haka ake ba irin wannan tuhumar ake musu ba eh sai ka je kai nazari ka ga yadda abubuwa suke tafiya wannan abin da aka ce maka yana cuta ta wannan fuskar to masana ne za su binciko tun da Allah aka ce rabbana ma khalaqata haza badila ma khalaqata haza badila duk abin da ka gani Allah ba a banza shi ba sai dai jahilcin mu isa mu san me ake so ai ba idan mu san wannan ba kai tsaye zai iya cutar mu amma za ka yanzu tinya ai madaski amma akwai inda kuma take amfani ta kuma fidda wani dafin a jikin mutum to wannan ubangiji hikima ce ta da ya zuba abubuwa irin waɗannan ga sunan daki daki daki daki duk abin da ka ganshi a zahiri zai yi cuta zai waye to je ka nemi ilimi in ka nemi ilimi kaba kaba kaba kabi sai ka ga wata fuskar ta amfani wancan kuma akwai abin da wannan abin da yake cutatarwar to a wani guri a lokacin shi kuma akwai inda yake amfani Allah ya tanade shi don wata matsala amma in baka san inda aka tanade shi ba in kai amfani da shi ba matsala to zai cuce ka amma ba Allah ne ya halice shi zai cuce ka ba jahilcin ka ne cuce ka wannan shi ake kulawa da shi da sunan abubuwa birjik da za ka gani yanzu kamar wannan gizo-gizo yana kita ina a wahanar buyut labaitul ankabut ya na gizo-gizo yanzu duk inda kai rauni jini ke zuba ana kaɗota ana shafa maka zaga jinin cak ya tsaya kaga shi akwai wani magani a jiki jahili ne bai sani ba yanzu duk inda kunama ta harbi mutum duk dakunta da sharranta muddar ka gane gurin kana fasa cikin kyankyaso wannan ruwan yana burtsowa kana saka zai ji kamar cire kaya ko yanzu mu ce gwada jigin ai zuwa ake ai nazarin abin da Allah ya halitta tukunna anan za ka ga inda mamaki iki eh rabbana ma khalaqata hadha batila ba abin da Allah ya halitta a banza sai dai jahilci kawai amma masana muddar ka bi yanzu ba ga wata wani kwaro ba mulmulaka shi bakin sa ake ba yanzu kasashen turai shi ake nema ba karai inda yake a gori to kwari ba sa nan kasashen turai shi suke nema a dinga mutum a ta yawon neman sayansa duk masu noma sai sai sake shi a cikin gona a sake shi ɗaruruwa yana yawo duk ƙwarin da suke lalata shuka ba za shiga ba sannan kuma shi ba shi da dafi saboda kan magungunan da ake feshi a cikin abinci in aka fefesa amfanin gona in dai aka ɗebi amfanin nan aka je ana ana ci to akwai cututtuka da yake haifarwa mutane sai suka gano mulmulka shi zai kau da wannan kuma ba tare da ba ƙwarin kuma sannan shi ba shi da side effect wanda zai cuce ka kaga ashe ubangiji halicci abansa jahilci bai sa an gane ba gashi yanzu ake ganewa yanzu duba ƙaro in ka duba ƙaro ka samu wani guri ana samun ƙwari sai ka samu ƙwaro kwano guda sai ka ajiye shi a ɗaki duk gefen gurin za ka nemi ƙwari ka rasa sannan babu wata cuta da zai maka lura ce ba ma yi yanzu kamar su wake ɗin kana so ka ajiye shi daɗe maimakon ka fesa masa magani samu gwandar daji in ka sassare ta ka zuba ka zuba waken a kai wato a cikin bawansa ka sake zuba gwandar daji a kai shike sai shekara ma bai kwarin da zai shiga cikinsa haka in ka samu gasaya ita ma kai amfani da ita haka ita ma take yi to gashi nan abubuwan iri iri da ubangiji halitta bincike ake sai a gane a guri kaza in kai amfani da shi kai tsaye zai cuce ka amma in ka san inda Allah ya tanadi amfanin saboda masu basira to zai zai maka amfani eh shi yasa annaba suke cewa da Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak wa qina azaban nar annabi sai ce wanda duk ya karanta wannan ayar bai zauna yayi tunani ba wato tur da shi walil liman qara'a hadhihi al-ayata wa lam yatafakkar ai ba abun wasa bane suna sanar da rubuta wannan to ina da fatan sakon ya isa kuma shi wanda ya wannan tambayar gara da Allah sai yi ta bai bar kansa a cikin haka kuma an sake fito da wani abu da mutane za su fahimta assalamu alaikum
akar makalla wannan cewa yana jin tausayin kwari to amma cin naka cizo gare shi eh to alaga wata mala idan ya kashe shi ai ba komai ko
salamu alaikum ai ita rayuwa matsayi ne ai matsayi ne masu matsayi ba sa kashe irin wannan din ba kama annaba alaihi salam ba sa kashe irin waɗannan saboda suna lura da cewa rayuwa suke suna tasbihi da sauransu amma wanda ba shi da wannan a tsarin shari'a ake tafiya duk abin da yake cutatar da ɗan adam in a gan shi ana kau da shi kaga ai in mutum ya harama da haji ba a yadda ya farauta ba a yadda ya kashe komai ba amma ga an ware masa bera aka ce zai iya kashe shi irin su mikiya da za ta cutatar zai iya kashe ta irin su mahaukacin kare mai cizo zai iya kashe shi duk da ya harama da haji duk abin da yake muzi to za ka iya maganinsa don kai cuce ka wannan shine matsayin shari'a akan irin wa'annan da abin da yake da cuta zai wahala da dan adam ya jefa shi cikin garari an ba da wani gan shi kafin ya cuta ya kau da wannan dan kai cuce shi assalamu alaikum
malam yana cewa matsayi ne to malam cinnaka idan ya ji mutum ya iya haƙura kenan
Bakun in ya kai matsayin ba ya ma ba ka da gashin wancan ai ba za ka yi kitsan wancan ba eh akwai irin wannan su annabi alaihi salam ko ana jin a cikin ashifa ne alƙali iyali lai hasubi ya kawo inda wani annabi ya kashe wata turuwa da irin wata cije shi sai ubangiji ya masa magana cewa kar ya kuma yin haka kaga wanda yake da matsayin ana iya hana shi amma farar hula hancin gauta inda shi miya ma babu miya hancin gauta inda shi miya ma babu miya haka shi ba shi da wannan rayuwa kullum tana da matsayi annabi sun da haka ya dinga tsora mu lokacin da aka zo shi na bukari tattara dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar annabi Allah sai ce da shi mai kabarwa iyalin ka zai ce taraktu lahumullah wa rasulahu ha gani sai kyale shi ma da sa'adu dan abi wa kasir zan duk yana daga cikin goman da aka karbi shi da aljanna da yace da nasu zan bada dukiya ta gaba ɗaya sai ce da shi ban yadda ba yace zan bada rabi yace ban yadda ba yace zan bada sulus sai ce as-sulus wa sulus kasir ma'ana as-sulus wa sulus kasir so bi ya fanci kalmar sulus din ma'anan na farko ya cire ragowar jumla shin as-sulus kafika ɗaya bisa uku ya ishe ka domin as-sulus kasir shi ma rabo ne mai yawa sai ce an tazar warasataka a ganiya khairu min an tazarhum alatan yatakaffafunan nas kabar magadanka suna da abin hannu ya fi ka bar su suna roƙe-roƙen jama'a kaga sai ya bar shi daidai ya ɗora mutane inda ake tarbiyyar jama'a da yadda kowa ake ɗora shi a daidai matsayinsa to wannan shi ake kula assalamu alaikum
yana da sharaɗai ne
Assalamu alaikum ba shi da wani sharaɗe in ba shagiri ba ne kawai ya danganta dai da matsayin hadisin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa da irin yadda malamai suka fassara shi waɗansu a mazaunin wajibi waɗansu a mazaunin mustahabi waɗansu a mazaunin halal to dangane da wannan ne mutum zai ɗauka amma ba wani sharaɗe ba ne za a ce yake da shi assalamu alaikum assalamu alaikum muna yi don muna jin daɗi a baki dai eh shi duk abu mai aiki in ka ɗauko irinsa guda uku to sai baka kishiyarsa in wani yana warware ciki ka ɗauko wani mai warware cikin ba shi ba shi ma irin aikinsa dai ka ɗauko wani ka haɗa to zai baka wata kishiyar wannan to da haka annabi sun bai taɓa haɗa abubuwa irin wannan a guri ɗaya ba yanzu ka ɗauko lemon zaƙi ka ɗauko ayaba ka yanyanka ka saka a bulanda ka niƙa in ka sha cikinka irin ɗaurewar da zai ba ƙarami ba ne wani in ya sha an ba mai yawan kwancewa ciki ba ne sai kwan uku hudu bai tsuguna ba amma in ka ci wannan shi kaɗai zai warware maka ciki wannan man ka ci shi kaɗai shi za ka ce da mutum zai samu tinya mai kisa ya samu wani itace mai kisa ya samu wani itace mai kisa ya haɗa su guri ɗaya dake sai ya ɗibi kayan sai dinga sha ba abin da za shi ba in dai a guri ɗaya haɗa su to ita ce ɗabi'ar kayayyaki irin wannan kuma wannan tsammanin za ka zo da zungure da takarda ga rubutu kalmar asibiti da an rubuta masa wannan magungunan wai ya siya sai ce to wani abu ne zo a kai ka asibiti wurin likitoci da aka je aka kai shi suna kallon abin suka ce wannan aiwa likita ne ya rubuta ba idan magani yana yana amfani akan cuta iri kaza sannan wancan shi ma yana amfani a cuta iri kaza to babu wani likita zai rubuta maka su guda biyu magani mai aiki iri ɗaya amma ya rubuta maka dangi biyu likita baya yi so da in ka sha shi ka sha wannan ƙarshe wata matsala zai haifar maka suna ganin wanda suka ce ba likita ne rubuta wannan ba dan likita baya rubuta magani mai aiki iri ɗaya guda biyu a mutum ɗaya kuma ya sha lokaci ɗaya to ya kawai ta tana kawai sai aka gane ma shi je shirye kan suka san likita ba rubuta sunan magani full ya rubuta maka panadol har zuwa karshen sai rubuta ka POL kaza kaza a sai dai maka dan wani abbreviation kawai ya rubuta maka tablet har karshe sai dai maka T TAV TAP kawai ko TAP kawai iya nan zai sai ce gashi duk full aka rubuta maganin sannan kuma aka dinga maimaita masu aiki iri daya a can da can to saboda ka za ka gane bangaren kiwon lafiya wajibi ne wato su wayar da kan mutane ko mutane su ɗamfare su don a gaya musu yadda ake rayuwa musamman ta cin abinci eh irin wannan muna yin furusala ne mu haɗa su ayaba su abarba su lemo su kankana su gwanda guri ɗaya saboda bakin mu yana jin daɗi amma ba zai wada wata natija mai kyau ba kamar yadda annabi sun yi tsara a cikin cin abincin sa alaihi salam assalamu alaikum magana wanda shari'a ta so wanda ilimin kiwon lafiya ya fi so ai ce aka kai da mu fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamuna ina ga wata ila da da ku bi mu dai kaga duk kwanaki mana ce muku zai muku magana akan abinci cikin kun ga magana akan su gero su dawa su shinkafa su masara su su su su wannan su su su riɗi da sauransu yayi magana akan nono yayi magana akan nama to ana tafi zai ta fito mana da yanda ake kaza yanda ake kaza yanda ake kaza duk zai fito da wannan daga ake hakuri za a samu wa'annan abubuwan gabaki daya kuma Allah ya sa mana da araran in muka zo karshe kaga sai mu san yadda za a yi kuma a ɗauko yanda su ta gaziya take cutar mutane rashin iya cin abinci domin ita mushkila ce ta duniya gaba daya mushkilar abinci mushkilar duniya ce gaba daya wajen karancinsa da kuma nau'in irinsa musamman muna da muke samun ci gaba ba mai ma'ana ba har yau manomanmu da fatanya suke noma wanda a ka'idar abinci ta duniya bai kamata a yi haka ba mutane suna ƙara yawa ma ba harkar cin abincin da nan kuma masu cin abincin suna ƙara ba fa mai kallon wannan shine mushkilar rayuwa dangane da abinci harkar wajen samar da shi da kuma tsara yanda abincin zai zama tsararre ga ɗan adam ici shi za muka zo ƙarshen Allah dan dai wani abu ne janka mu duk akan waɗannan abubuwan za a yi da kuma shawarwarin da ya kamata a ɗauka assalamu alaikum